بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم إن كنتم مؤمنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Bohol wanda yake da adireshin namba 58 a Real Quarters anan fadar jihar Gombe barkamu domin kasancewa da ci gaba da tarjaman alkur'ani mai girma wadda muke bibiya a wannan masallaci kuma a wannan darare masu albarka na ramadan yau muna yinin litinin wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan ramadan hijira yau da shekara 1445 25 ga watan uku na miladiya 2024 masu bibiya idan ba su manta ba jiya man fara suratul hijj sura mai namba ta goma sha biyar karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta takwas amma mun ce domin munasabar ayan ba ta ƙare ba za mu maimaita ta sai mu ɗora daga inda muka tsaye insha Allah wannan kuma shi ne darasinmu na biyu cikin suratul hijj Allah rahma inna nahnu nazzalna dhikra
بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ajiya qur'ani yana mana magana game da alqur'ani mai girma cewa Allah ya ce mu ne muka saukar da alqur'ani hine azzikra wa inna lahu lahafizun mu ne muka ɗau gabaran kare shi daga dukkan wata ɓarna ko ɓatanci ko canjawa ko jirkitawa duka Allah ya alƙawarin zai tsare ƙur'ani daga wannan ba wani littafi ɗaya-ɗaya da ya samu wannan ta goma shi in ba ƙur'ani ba shi ne Allah ta'ala ya alƙawarin kare shi tun daga alif ɗinsa zuwa yawon ɗinsa ba wata sura ko aya da shedanci mai shedanci zai iya canja ta ko basirar mai basira zai iya juya ta ba zai yiwa kuma wannan iya nuna kan cewa shi alkur'ani shine littafin da zai mamaye ƙarshen duniya gaba da daga shi ba wani littafin da za a sauka hakan iya nuni kan cewa Allah ya bashi tsaro da kariya ba abin da zai taba shi kuma babu abin da zai jirkita shi a da kafirai sun so manzon Allah ya dan caccanje wani abu a Qur'ani ba abubuwan da suke ganin karon bai musu ba a canja da wasu sai manzon Allah ya ce Allah ya ce a faɗa muku ba da ikon canja ko da harafi ɗaya a Qur'ani duk abin da Allah ya saukar haka yake ba abin da zai canja iya cikin mu'jiza fa ƙarshen zamani kamar yadda malamai suke faɗa kuma duk shedancin shedancin shedan aljani ko mutum to qur'ani ya zama nan gani nan bari bayan da za su yi shi ana fahimta shine inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun mun ne muka dau nauyin kare alqur'ani daga dinkan barna daga dukkan abin da zai kawo na tabadili wa tahrib na canji ko jirkitawa kamar da qur'ani Allah ya tabbatar da cewa barna ba za ta zo gaba da shi ba ballanta na bayansa hakanan ƙur'ani ya samu tsaro wajen wa ziyada wa naqas akwai kariya ƙari ba zai higa ƙur'ani ba hakanan tawaya ba za ta higa alƙur'ani ba bikilafil kutubi almunazzala sabanin littafan da aka saukar wanda kafin zuwan ƙur'ani suka sauka faqad da kalifihi taharif wa tabdil a waɗancan littafai an samu canji da jirkitawa ya higa cikinsu kamar al-injila kun ga an caccanja ta da yawa kamar a tauran ma an caccanja ta da yawa ana fahimta amma qur'ani Allah ya bashi wannan tsaron ba abin da zai iya canja shi li'anna Allah ta'ala wakala hafaza lil ahbar war rabbanin wa ruhban fabaddaluha Allah da ya wakilta wa'ansu daga cikin ruhban malaman su can da rabbani masu yawan ibada iske amfani da wannan damar suka caccanja a taura da linjila walau kana mu'akkali li hafazatil ulama la baddalu hakanan da qur'ani Allah ya bar shi hannun wa'ansu daga cikin malamai da sun canje shi kama yubaddil haula kamar yadda wadancan suka canja a taura da linjila walakin bihamdillah sai dai godiya ga Allah lam yaf'al zalika bal hafazahu ta'ala bi nafsi Allah sai ya tsare qur'ani da kansa ba wani wanda yake sai canja qur'ani ko harafi ballantana aya ballantana sura na'am aya ta gama ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين Allah ta'ala ya ce hakika mun turo ka ya Rasulullah fi shiya'il awwalin ai fi umam fi umam a cikin al'ummatan da suka gabata ai fi qurunil awwalin arsalna min qablika kafin zuwanka mun turo wa'ansu daga cikin manzanni hasali ma kai ne manzon ƙarshen zamani da kai ba wani annabta ba wani manzanci ana ganewa kai ne cikamakin manzanni gaba ɗaya duk wani manzo da aka bashi sako to ya zo kafin zuwanka shine arsalna min qablika ay rusulan Allah ya turo manzanni kafin zuwanka fi shi'a ay alqarn alawwalin a can karnu na karni na farko kamar karnin da annabi nuhu ya rayu annabi hudu annabi salihu da sauran manzanni da suka zo da da risala to Allah ta'ala ke yi wa manzon Allah wannan kuma tasliya ne kamar Allah iya lallashin sa duk abin da zai ci karo da shi na bacin rai game da awatu waɗancan manzanni sun ci karo da shi ana fahimta wal idafa a min qabil idafa al mawsufa li shiwa jam'u shi'a wa hiya al firqa al muttafiqa ala tariqin wa mazhabin man sha'ahu cewa ana cewa shi'a mutanen da suka taro akan ra'ayi daya akan ko manufa guda daya to irin waɗancan mutane da suka haɗo kan manufa daya da ra'ayi daya to Allah ta'ala ya turo wa kowace al'umma manzo amma sai dai abin takeici al'ummatan da yawa ba su amsa da awar manzannin ba haka manzannin suka yi ta yi wa su ma Allah ya ce fa ma'amana ma'ahu illa qalil wani kaɗan ne ma daga cikin mutane suke imani da shi wani ma a ce babu ma wani kuma da shi da iyalin gidansa kawai an fahimta to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun iyanan da rayuwarsa Allah ya nuna masa al'umma da yawa sun karbi Islam kuma haka shine alamar ma zai koma ga Allah an gane ko mutane sun shiga addini sun karbi addini sun barko daga ko ina suna karbar musulunci to sai kaiwa Allah godiya ka dinga neman gafara domin Allah mai yawan gafara ne ana fahimta sabanin annabawa wani har ya koma ga Allah ba zai ga mabiyansa ba wa'ansu ma ah, da jifa da da da, da duka da abin da ake rabuwa amma ma'aikin Allah kafin ya koma ga Allah Allah ya nuna masa dandazon al'umma sun karɓa musulunci kuma suna sun tsaya akan musulunci har hankalinsu ya kwanta ya ga kafin ya tafi duk inda yake so a ɗora wakili ya ɗora kuma komai zai tafi daidai ko bayan ya tafi ga Allah to wannan iya cikin ni'imar da Allah ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون Allah ya ce wa ma ya ci min rasulin ba wata al'umma da manzo zai zo musu illa kanu bihi yastazi'un sai sun masa izgili sun mai istihza duk annaba wannan to mutanen su marasa kunya tsagerun cikin su to suna zuwa su yi wa annabawa rashin kunya har su faɗa musu magana ta izgili to haka Allah ke lallashin manzon Allah cewa in yau kaji ana ma izgili game da wannan da'awar ta ka kwantar da hankalinka waɗanda suka zo kafin kama an musu a gane da kyau ko shine ba wani manzo illa kanu bihi yasazi'un a ka istihza a qaumik bik kamar yadda mutanen ka suke ma izgili wa haza tasliya lahu sallallahu alaihi wasallam wannan kamar rarrashi ne Allah ya kiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in an ce ma sahir ko an ce ma kahin kai hakuri wanda suka zo kafin ka duk an faɗa musu wannan me ya goma ga ganuwa fiye da naka din wa'ansu ma an kashe su ma da yawa daga cikin annabawa an kashe su wa'ansu an musu jina-jina da sauransu saboda haka kai hakuri dama sunna ce ta Allah duk wanda ya zo da gaskiya to ba zai zo na lafiya ba musamman farkon al'amari za a dinga tsangwamarsa wani ma har ya je ya je i- da ransa ya fita kuma ana haka ne domin a nuna mutane darajar hanyar hanya ce babu irinta a duniya hanyar da babu irinta da da wata hanya da Allah ya zaɓa ya ba ta farla fiye da hanyar da'awa to da manzan Allah wata hanyar Allah zai dora shi amma da barin manzan Allah a hanyar da'awa har ya koma ga Allah to iya nuna kan cewa da'awa ita ce hanya mafi daraja mafi albarka duk annabawa duk manzanni kai duk wani mutumin kirki da Qur'ani yake ba da labarinsa a jiya ko a yau to a wannan hanyar yake a hanyar da'awa ya rayu hanya ce mai cike da ƙaya da rigingimu amma aka yi haƙuri alkhairin kai kuma baya ƙariya amma dole sai an samu juriya da haƙuri sai an samu juriya da haƙuri sannan da awa take tafiya yasa Allah ke ba mu labarin annabawa da yawa wani an mai kaza wani an mai kaza wani an mai kaza wani ya zama to ban haƙuri da rarrashi ga duk wanda ya biyo wannan hanyar yau in ka ce za ka yi da'awa cikin mutane to sai ka toshe kunnanka sai ka sai ka yi haƙuri wani ma kawai ba da awa zai zo ji ba amma zai zo ji me kuskuren ka me laifin ka kuma wa'ansu daga cikin mutane kawai bala'in su shine su gano laifin malami kullum kowa zai iskancin su ya wuce kowa zai tambatancin su ya wuce amma malami ko da musu a makaruhi yayi to shikenan ya shiga uku musamman lokacin media din nan za a dinga yadawa kamar ya aikata shi fita daga musulunci to duk wanda yake irin wannan to akwai alamar munafurci a ransa a babu al'ummar da take wulakanta masu da'awarta ta zauna lafiya tun a tarihi ba a samu duk al'ummar da suka yi ƙaurin suna wajen wulakanta masu faɗa musu gaskiya to ba za su gama lafiya ba su malamai ko masu da'awa ba annabawa ba ne ba mala'iku ba ne suna iya samun kansu cikin kuskure kuma suna yin daidai amma kullum mizanin ahu shine a ga alkhairinka da daidai ɗinka da kuskurenka da ba daidai ɗinka ba ne biyawa wannan awon hatta a lahira irinsa za ne Allah ba sai an tace mutumin da bahi da zunubi ko ɗaya za a sashi a aljanna ba abinda Allah ke bukata ladan ka ya ɗara zunubin ka kawai magana ta kare alkhairin ka ya ɗara sharinka komin ƙin Allahnka waɗannan malaman nawa masu mana da'awa ko ƙin Allahnka da kake a kansu ka san alkhairinsu ya fi sharinsu yawa ka san daidai ɗinsu ya fi kuskurensu yawa tuwata a fagen alkiyama da irin wannan Allah zai hukunci fa amma man saukula da mawazinihu Allah ya ce wanda ma'auninsa ya yi nauyi ya rinjayi wancan can ɗin ba bawo ba da akwai zunubin da akwai me ya hana shi tasiri ladan ne ya fi shi yawa me ya hana zunubin tasiri lada ne ya ɗara shi shikenan wannan abin da yake na zunubi a cikin ma'aunin aikin ka tun da lada ya ɗara shi ba za a kula da shi ai kamar a duniya ne aka yi jarabawa wanda zai ci saba'in sai ya ce ya samu a amma ba talatin da faɗuwa yi ba an gane ko talatin ɗin faɗuwa yi amma kuma ba za a taɓa waigawa a ga wannan talatin ɗin da ya faɗi ba hasali ko hamsin ya samu cikin ɗari ya ci jarabawa kaga rabi dindi ya faɗi amma ba za a kula da wannan faɗuwa ya ci ya ci ya hayyaci to a ci a lahira irin wani hisabin allah ne amma wa'an suna ɗaukar malamai kamar kamar ma'asumai kamar annabawa ko kamar mala'iku ɗan abu kaɗan malami yayi na kuskure sai a dinga yaɗawa kuma a dinga kaza da kaza da kaza da kaza kuma alkhairinsu ba za su girgu ba gaskiya alkhairinsu baya girguwa saboda ka duwan da kullun ya zuba ido ya gilifin malami ya dinga yaɗawa a duniya to malamai sun ce akwai alamar munafirci a ransa kuma in yayi wasa ba zai gama lafiya ba Allah ta'ala ya samu da ci Allah ta'ala yake cewa kai hakuri ya rasulullah dukkan manzo da ya zo to an samu masu masa izgili cikin mutanensa na'am
kadhalika nasluquhu fi qulubil mujrimin Allah ya ce a nasluku ay nadkhulu kamar yadda Allah ya cire istihza'i da ƙaryatawa daga zukatan manzanni to haka nan kuma ya cinkusa istihza'i din sakamakonsa da sakamakon ƙaryatawar a zukatan mujrimai ana ganewa annabawa Allah ya kore musu ƙarya Allah ya kore musu ha'inci duk wannan korare ne ga annabawa to sakamakon waɗancan munafikan da suke jinginawa annabawa irin waɗancan miyagun siffofi yanda Allah ya tsarkake annabawansa to waɗannan ɗin mujriman su kuma wannan zunuban ɓata annabawan Allah ta'ala zai cinkusa musu a littafin su in kazalika nasluku ay misl idkhaluna al-istihza allazi huwa walidu takrib isi za'i kamar shine dan ƙaryatawa to haka Allah zai sashi fi qulubil mujrimin ay al kuffar sakamakon ƙaryatawa da isi za'i ga annabawa Allah sai ya bar shi a zukatun su ya zama tsatsa ya zama datti kuma ba za su iya tuwa ba da ƙarshe ya sayi wa masu ilimi ko malamai ko masu dawa izgili iya cikin laifin da yake da wahalar tuba domin wani lokacin Allah zai makantar da kai ba ka tuban ba domin aikin da kai ba karamin zunubi bane ana fahimta su fi waɗannan bayan Allah hajjan Allah suke tallatawa kowa wani ya tafi kasuwa wani ya je gona wani ya tafi ofis amma malami duk inda ya gan shi ko ya tafi neman ilimi ko ya tafi ba da ilimi da yawa kana ganin sunan kashi hamsin sittin wallahi wani in ka ji abin da yake samu a wata wallahi sai kai mamaki kuma gashi da iyalai gashi kai hasali ma wani abun za ka ga wanda ya kamata shugabanni na gwamnati su yi sai a turowa malamai shi ba abin mamaki ba ne kana mai da'awa ko mun kankantar ka je gida ka ga tarin marayu a gidanka suna jiranka cewa an nuna masu nan ne gidan liman sun zo kuma liman ɗin nan ba naira hamsin da ake bashi a wata da limancin da yake an gane ku ko ga wata da rashin lafiya da 'ya'ya da da jikoki ta je wai ubansu ya mutu marayu ne ba su ga katin asibiti kuma a gidanka za ka same shi ya za ka yi da su wa'ansu aji ya ce za a kore su daga gidan haya ba su da yadda za su duk in kun tambayi malaman nan bayan jarrabawa ta waje da cikin masallaci har cikin gida ake basu akwai wutace da yawa da suke kashewa wala ba ku sani ba ba wanda ya sani suna can ko wani iya neman kuɗin shi wani iya ta lalawa da kalmacewa amma su kuma suna ta fama ya za su gamsar da al'umma ya za a yi bincike a gyara sallah a gyara mu'amala a gyara zamantakewa ya za a yi sulhu a cikin mutane duk wani shine aikin nasu ana fahimta to sai Allah ta'ala yake cewa haka nan sakamakon izgilin yake zama a zukata mujrimai na'am
la yu'minuna bihi wa qad qalat sunnatul awwalin la yu'minuna bihi cewa ba za su yi imani da shi ba ko alqur'anin ko manzon Allah ne kaga aikin su ne yayin muni har Allah ya yanke musu hukunci a duniya domin munin aikin su sai Allah ya tabbatar da cewa za su imani ba kaga ai musiba ta kai musiba izgili da suke wa annabawa da jifansu da miyagun maganganu na shari da kazafi da rashin ba su uzuri sai Allah ya fusata ya ce masu irin wannan aikin ku ji ku gani ba za ku yi imani ba ba za ku taɓa imanin gaske da alƙur'ani ba ba za ku taɓa imanin gaske da manzon Allah ba wa qad khalat sunnatul awwalin ai sunna sunnatullahi fihim qad khalat sunnonin Allah sunna anan kamar af'alula ne ko waqa'a min Allah ala takhzibul mujrimin ko irin yadda Allah ke damkar masu karyatawa masu mujirimanci to sunnar Allah ta gabata ga wa'ansu ku duba tarihi mana ba wanda ya dau wannan hanyar yawan yi lafiya wanda yake karyata annabawa yake musu izgili to Allah ya ce ku duba tarihi mun nike su mun musu azaba tun a duniya min ta'azibihim bi takazibihim anbiya'ihim Allah ya azabtar da su tun a duniya domin karyata annabawan da suke yi wa ha'ula'i mithluhu kuma masu karyata masu da'awa masu yi musu izgili to kuma ku tankwacin su ne in Allah ba zai azabtar da ku ba da irin azabar wadancan to Allah zai muku daku mutum ya gama tsiyarsa ya mutu kuma Allah ya kama shi ana fahimta yasa wa ansu daga cikin malamai suke cewa luhumul ulama masmu naman malamai guba ne duk mai cin naman malami to guba yake ci kaga guba kuma ta ga cikin mutum tana wahalar fita wata ma tana iya zama ajalinsa to in kullum baka da abin zagi da abin aibatawa sai malamai to babu shakka kana cinkusawa cikin ka guba ta rashin imani mutum zai ya gama ya mutu bashi da imani Allah ta'ala ya tsare na'am ayata gama ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون
Allah ya ce walau fatana alaihim babin minas sama yadda suka fita suke magana cewa manzon Allah ba za mu imani da kai ba sai mala'ika ya zo kana tafiya mala'ika iya binka a baya iya cewa eh gaskiya ne kai daga Allah ka zo to Allah ya ce dai a ce fatana alaihim babin minas sama za a buɗe wata ƙofa daga sama fazallu fihi ai fi hadal bab mala'iku suna hauhawa ai yas'adun mala'iku sun gama aikinsu sun ɗaure faɗin masallata da kaza za su koma su kafiransu ga ido biyu suna ganin mala'iku suna hauhawa sama kamar yadda suke bukata gaci na sun ga mala'ikan ido da ido to abin da za su ce laƙalu inna ma sukkirar abu saro sai ce kai ai tsafi muhammadu har ya kai haka kuma har a tsafi idan mu ga sama ta fashi har mala'ika iya sauka iya hawa ai wannan tsafi ne ai shine laƙalu inna ma sukkir ai sukkirat ko ummiyat don an fassara da wannan ummiyat absaruna ko akhazat absaruna ko suhirat absaruna ana fahimta cewa idan ma an sirrice shi ai ko idan ya makance wannan ayatu a wannan ayya mai ake cewa rufa ido ne ba daidai bane ba gaskiya bane to ko da Allah zai turo mala'ika haka za su ci har ma Allah yake cewa walau nazzallahu malakan la nazzallahu walau nazzallahu rajulan ko malakan laja'allahu rajulan wani labasna alaihim ma yalbisun inda mala'ikan ne ma yazo daga Allah ya sauko yake tafiya yake wa'azi to yace ai da ma mutun ne ai da ma mutun ne in mala'ika ne ba jinsu mu bane to Allah ce ko da mala'ikan ne sauko to ƙarya suke yi so dai zuciyarsu ta cika da mugunyar datti na rashin imani ba za su imani ba duk abin da zaka nuna musu na mu'jiza ko na aya to ba za su imani ba duk abin da zaka nuna musu ana fahimta suratul isra karshen ta duk ta bamu labarin cewa manzon Allah sun ce dama dai kana da gona kana da kuɗi dama dai zaka yi kaza dama dai zaka hawo hawo ka je sama muga ka dawo ido mu iya gani suka ce kai in ma kai hakan ba za mu yadda ba ma in ma kai duk abin da muka faɗa ba za mu yadda ba ma kaga rashin imani ya rashin imani kuma ko a yanzu nan zaka je wani to ka gama abin da zaka gama duk abin da zaka faɗa ka faɗa ba zan yadda ba kuma abin da zaka faɗa masa ayan Qur'ani zaka karanta masa ko hadisin manzon Allah za ka karanta masa sai ce duk abin da za ka faɗa wallahi kai ka gama ni ba zan sauka daga ra'ayina ba a mutanen yau ana samu wannan wannan kuma ba karamar halaka bace ba karamar halaka bace duk wanda zai bude baki ce duk abin da za ka faɗa ba zan yadda ba to babu shakka ya hau hanyar halaka waye Allah ma ka ce ka ji amma ba za ka yi aikin ba to ya fi ka ce duk abin da ka faɗa ba zan yadda ba ma'ana ko ayan ƙur'ani zai karanta ma ko hadisan manzon Allah zai karanta ma to shi ya hau wani dokin zuciya ba zai yadda ba kaga ba shi da bambanci da arnan baya yake su ma irin wannan suke faɗa wa manzanninsu duk abin da za ku faɗa ku faɗa ba za mu imani ba to hasali irin bala'in da yake afka mutanen yau kenan sai su kasa bambance me nasi me hira kuma sai su tattauna wasu ta hira da ‘yan uwansu da abokansu kamar daidai yake da abin da mewa zai yake ba ba daidai ba ne ba daidai ba ne shi mai karatu mai da'awa sakon Allah yake karantawa sakon Allah yake karantawa ana fahimta yawwa saboda ka karka yadda ka zamto cikin masu ƙaryata saƙon Allah laifi ne wanda yake da wahalar tuba Allah iya fishi matuƙar fishi da irin wannan laifin kuma duk wanda suka yi irin wannan laifin ka duba ƙarshen su bai kyau ba Allah ta'ala tun a duniya ya walakanta su ya daidaita su ballantana kuma su je lahira kuma dama ai Allah ya halice ka matsayinka na bawansa kuma ya ce zai baka doka kabi domin tazara da buwayar Allah da girmansa da kuma yadda Allah ya sassauta mana fahimtar sai ya turo da manzanni 'yan uwanmu duk manzo in ya zo jinsin al'ummarsa ne ɗan garin ne ɗan uwansu ne sun sun shi ya sun su kaga abin ya fi sauƙi a kan Allah ya turo mala'ika ko Allah ya turo wani aljini sai Allah ya turo ɗan adam za ka iya jin magana sai ji taka za ka tambaye shi ya baka amsa ba za ka tsorata da shi ba Allah duk ya yi wannan ne domin ya mana yankan hanzari kuma bayan annabawa sun tafi Allah ya bada magadinsu a cikin kowace al'umma akwai malamai na sunna na gaskiya masu karanta addini wanda aikin su dama shine aikin da annabawa suka bari al-ulama'u warasul anbiya su malamai na gaske malaman sunna to shine magada annabawa wajen da'awa ana fahimta saboda ka duk yanda ranka ya baci ya dan uwa to kai ladabi ga qur'ani duk inda ranka ya ɓace ka yi ladabi da hadisi manzan Allah duk inda ranka ya ɓace ka yi ladabi da maganganu magabata girman kai da nuna takama da isa a kan maganganun Allah da na ma'aikin Allah iya sa mutum ya mutu ba shi da ibadi iya sa mutum zuciyarsa ta ƙeƙashe ta bushe duk irin yadda za ka faɗa masa gaskiya wallah ba zai karɓa ba ana ganewa gaskiyar za ta zo ya san gaske ce amma wallahi ba zai iya karba ba domin zuciya ta riga ta dafe duk abin da alkhairi ne to ba zai ga alkhairi ba sai ga aka san alkhairi ne to idan zuciya zuciya ta dafe ta yi tsatsa ta yi baki to duk alkhairi ba ya iya shiga ta abin da yake shiga ta shari ne kawai kuma wannan marabarsa da wuta sai dai bai mutu ba ne kawai Allah ta'ala ya tsare Allah ya ce la zallu fihi ya arjun laƙalu ina masu karanta abu saruna bal na hana ƙaunin masu horon ai za su na faɗa cewa a ka ayin sihirce mu idanuwanmu an sihirce su ya za a iya ce mala'ika zai hawa zai sau sama ko mu gashi da ido wanda ai ba daidai ba ne ba to irin wannan dai za su dinga faɗa ko da an amsa da a wasu ɗin mala'ikan ya zo to ga abin da za su faɗa na'am ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين
Allah ce wal qad ja'alna fis sama'i burujan haqiqa mun sanya buruj buruj malamai sun mai fassara da yawa wannan sun ce shine an-nujumul kibar manya manyan taurari Allah ya sanya su a sama wasu kuma sun ce buruj shine turuq kamar hanyoyin taurarin da hanyoyin wata da hanyoyin rana ana fahimta tunda ita sama ma'abuciyar hanyoyi ce was sama'i zatil hubuki inda kuma lafi qawlin muqtalif Allah iya rantsuwa da sama ma'abuciyar hanyoyi alhubuk jam'i ne na habika alhabika kuma a tsarika ana bayimta duk yanzu ana program live a saudiya in allah ma arziki za ka iya kunna ta telebishin a gidanka ko a ofisin ka gani to wannan hoton da wannan muryar daga sama suke tahowa hanya ce ta su ta daban allah ya ajiye musu taho su zo duk inda kake same ka ka ɗaga waya ka buga wani ya ɗaga kuna magana to daga sama take bi hanya ce daban tata ana fahimta wani wani sakon yazo na hoto ne wani sakon yazo na boys ne na ma- na maganar murya ne ana ga wani kuma hade da murya da magana da hoto da magana to duk ta sama Allah ya musu wannan hanyoyi duk ta sama suke bi da Allah zai dode hanyoyin saman to shikenan ba television ba radio ba waya ba komai kaga Allah in yaso ya kama masa ya nuna cewa masu technology makare suke wannan hanyoyin da Allah ke rantsuwa da su a sama in ya tushe su magana ta gade duk iya iyawar ku wallahi babu da dake iya daga cikin ni'imar Allah da ya mana wannan Allah mun gode ma Allah ya ce hakika mun sanya wa sama burujan ko manya-manyan taurarin ko hanyoyin taurarin wa zayyana hali nazari ko mun adanta sama mun mata ado da taurari don masu kallo kuje ƙauyuka nan cikin birni duk fitilo sun abin nan sun yawa amma ku je ƙauyuka kamar lokacin da wata yake sha hudu sha biyar ɗin nan ku ga yadda taurari za su fito su adanta sama daga wani layi layi wani a kwance wani a tsaye wa'an sun kewaye wata ana fahimta kuma wannan taurarin da kafin kimiyya ta bayyana sosai ana ana ana fahimtar hanya da su kamar fataki irin na da masu safara tsakanin gari da gari suna amfani da taurari ko da sun rike sun yi batan kai in sun ɗaga sun ga tauraro kaza to sun san iya tsayuwa daidai hanyar gu kaza suna yi shi ne wa alama dobin najmi hum yahtadu an yasa an sanya su alamu da in kaga tauraro ya je saiti kaza to lokaci kaza yayi na lokaci in ya gusa ya je gu kaza ko baya fitowa sai lokaci kaza yayi kuma a galibiya matafiya suna shiriwa da su suna gane hanya sun bata duka Allah yayi wannan Allah ya sanya wa taurari zama ado ga sama kuma shiriya ga matafiya kuma ya zama turu jumal da shayatin ya zamto abin jifa ga shaidanu kafin zuwan annabi isa alaihi salam to shaidanu suna hauhawa su je sama su je su abin da ake cewa istiraqa sam satin ji ana ganewa su ji irin hiran mala'iku ko irin magana da mala'iku suke yi sato wannan jin sai zo su faɗa wa bokaye a ƙasa tunda Allah ya musu za su iya ɗamfara su hau junansu har su je sama Allah ya musu wannan damar idan sun je sama sai su je yadda mala'iku suke tattauna a junansu idan sun ji kalma ɗaya ta mala'ika sai su rufuwa mata da ƙarya ɗari sai ya zo a samu boka a faɗa masa boka kuma waya Allah dama akwai hamashakai suna zuwa gunsa da wasu masu neman duniya idan boka ya faɗi wannan kalma ta dace da ikon Allah ta tabbata shi kenan kuma to amma shi bokan baya baya zama wanda aljanun za su faɗa masa wannan kalmar sai ya fita daga musulunci sai an ce kare sallar la'asar ko ba hi ba jami'in sallah ko kare sallar juma'a ko ya zuba qur'ani najasa ko duk dai abin da sai yayi wani abu da zai fita daga musulunci in ya yadda zai yi to shikenan zai kama ya sako kuma shi kuma iya tabar da bayin Allah iya tabbatar da su to lokacin da annabi Isa ya bayyana sai aka toshe kashi hudu cikin bakwai na lamar da suna iya zuwa har sama su jiyo to sai Allah ta'ala ya toshe hanyar ba sa iya zuwa sai dai su tsaya daga nisa da manzon Allah ya bayyana sallallahu alaihi wasallam sai aka toshe hanyar gaba ɗaya ba in sun hau sun hau ne Allah yake jiho musu tauraro irin abin da za kamar mashi haka yayi haske ya fada wani gu to in sun hau sai Allah ya turo wannan kuma ya tarwatsa su gaba ɗaya shine wani zai mutu wani zai sume wani zai faɗi ya kakkare wani zai ji rauni ya sa ha koya ma duk inda za ka je ka ce a'udhu bi kalimatin lahi ta mata min shari ma khalaq amma in kana yawan shiga go ko zama ba wannan zikirin to zaka zauna kan aljanni wanda wuta ta kone shi kuma ya zai ma bala'i ko an fahimta duk inda zaka sa kafar ka zaka yi kai azkar din da sunna ta tabbata in ban daki ne akwai karatu shiga ban daki in mota ce ko shiga karatu shiga mota in ina ne ka sauka agun da baka sani ba ko gun da baka aminta ba duk akwai abin da shari'a ta shekaranta to wannan shine irin abin da Allah ya wa waɗancan Allah kuma ya ce wa hafizna hamin kulli shaytanir rajim
وحفظناها من كل شيطان رجيم mun kiyaye sama din ai as-sama bishahab da irin tartsatsin mashinan da yake tartsatsin wuta to Allah ya kare sama da irin wannan min kulli shaytanir rajim daga kowane shaytani abin jefewa ai marjum shaidan da sa jefewa ne da nisa daga rahamar Allah ya da kullu shayatin fi sama malice shaidanu suna samun damar shiga sama a fayudanni su habi kufrihi idan sun ji kalma ɗaya daga mala'iku sai su cakuɗa ta da kafircinsu fahiya mutahhara min ashir ita wannan kalma da suka ji tsarkakiya ce ba shirka bace amma sai su cakuɗa ta da ƙarerayensu da shirkarsu la ya abudu fiha ghayra lahi ta'ala har ma abin da suka ji ba shirka ba ne ba tarayya ga Allah ba ne amma sai su mai da shi kuma tarayya ga Allah ya su ɗora bokayensu da kwastomansu a kan layin bata a kan layin da zai kai mutum ƙarshe kai wutar jihannama Allah ta'ala ke yi na'am إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين Allah ce illa sai dai lakin manisar sam'a masu sato ji daga sama ma'ana kafin zuwa manzan Allah kenan wannan masu satar jin suna iya hauhawa su ji idan sun hauhawa amma bayan manzan Allah ya zo fa atba'ahu shihabun mubi sai Allah ya bibiyo su da tartsatsin wuta na mashi a bayyana da kowa iya iya ganin sa in ga gawa mashin ne ya tartsu haka to aljanu ne suka hau juna za su je sama su ji wata magana sai Allah ya tura tauraron ya kone su gaba daya ana fahimta shine fa atba'ahu shihabun mubin sai Allah ya bibiye su da wannan tartsin wutan na tauraro wanda a bayyane ke kowa iya ganin sa li haqqihi kawakibun shi asalinsa tauraro ne amma Allah sai ya mai da shi haka ya zama to kuma wuta ta bala'i ga waɗancan aljanu domin ya halaka su ya ƙone su domin Allah ya toshe wannan hanyar gaba ɗaya ana fahimta maliki cewa wa zalika anna shayatin su shaydanu kanu yahjibuna anis sama anis samawat sun kasance an masu hijabi ba sa iya zuwa sama fa yadkhulunaha wa ya'tu bi akbariha da suna shiga suna zuwa da labarurukan ciki ilal kuhana zuwa ga bokaye falan ma wuli da isa alaihi salam lokacin da aka haifa annabi isa alaihi salam mana umin salasi samawati sai aka hana su daga sama ta hudu ta biyar ta shida aka hana su sai aka ba su dama daga sama ta ɗaya zuwa sama ta uku ana fahimta walan ma wuli da muhammadin sallallahu alaihi wasallama a lokacin da aka haifa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mana umina samawati bi ajma'iha sai aka hana su ma ko sama ta ɗayan ba za su je ba daga sun fara hawa sun fara hawa sai a tura tauraro ya kone su gaba daya sun masaru ya sare kona sam da can suna zuwa su sato ji a gun mala'iku ai almasmur fi yarmuna bi shahab suna zuwa su sato ji irin umarnin da Allah biya mala'iku kafin sauko kasai su sato sai su kuma su fada bokayensu da sauran waɗanda suke da da bokanci kuma sai su halakar da su sai su kamar sun san gaibi ne kamar sun san wani abu kafin ya faru kuma duk ƙarya ce Allah da ya maganin zuwa manzala sai ke tarwata su gaba daya na'am والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون daga cikin ni'imar da Allah ya mana a matsayin mu na bayin sa halittunsa sai ya ce wal arda ga kuma ƙasa nan madadnaha Allah ya shimfiɗa muku ita ai kalakana aya ukura bayan saman kuma ga wata aya nan daban Allah ya yi ta ita ce aya kauniya da ya shimfiɗa mana ƙasa shimfiɗawa hatta annaha tarahal uyun har ido ma iya buɗe ido ya gani mabasuta ga tana a shimfiɗe Allah ne shimfiɗa ta ga tana kuma ya hore ta kamar yadda yake faɗa cikin suratul mulki هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور Allah ya ce huwa allazi ja'alakum al-ardha zalula Allah shine ya halittar muku ƙasa a hore ya hore ta wannan kadai ni'ima ce wanda jama'a da yawa ba su kula da ita ƙasa da Allah ya so ya maida ita dutse ko ina rayuwar ba za ta yi daɗi ba kuma da Allah ya maida ƙasar taɓo ko ina taɓo ce nan ma rayuwar ba za ta yi daɗi ba sai Allah ya moderation na ta yi daidaita ta ba ta yi laushi ainin ba ba ta yi tauri ainin ba wannan zai baka damar ka yi gina ka gina gida ka shiga zai baka damar ka tona ka yi haƙa ƙasa ka binne abin da kake so wannan zai ba da dama a fasa hanyoyi wanda ba hanya a fasa a yi sabon titi da Allah ya mai da ƙasar kamar ƙarfe ko dutse wannan ba zai yi Allah ya san rayuwar mu mu ya mu ba za ta yi ba sai mun cakuɗa da junanmu dama wani mai hikima iya cewa الناس بالناس من بدو وحاضرة بعضهم لبعض وإن لم يشعروا كدم cewa mutane kala biyu ne akwai mazauna gari akwai mazauna karkara kowa iya yi wa ɗan uwansa hidima ko da bai sani ba mutanen karkara za su yi noma za su yi kiwo za su kawo gari ko ba haka bane ko kuma za ku yi ɗan suwir kamfo za ku yi ɗan ashana ku sa mata gida za ku ɗan yi kaza za ku ɗan yi ado da ƙyale-ƙyale shine birni sai su ɗauka sama da shi kuma ko kun musu hidima su sun muku hidima to Allah ba zai taɓa yi barin bai halitta mu don marayu mu kaɗai ba rayuwa za ta ba da wahala yasa wani mai hikima ke cewa al-insani kasirun kasirun bi ghairihi kuma qalilun bi nafsi dan adam amfanin da yake wa kansa a rayuwarsa dan kaɗan ne amma kuma amfano da yake da jama'a ita ce mafi yawa kun bai mishi wannan yanzu la kaddara la kai rashin lafiya wanne zai ma allura wanne ya sassaka maganin da zaka sha wanne ya dinka ma rigar da zaka sa wanne ya dinka ma hular da zaka sanya farcen ka yayi zako zako wanne zai yanke ma kuma gaskiya bane duk in ka duba rayuwar wani ne yake taimakon ka ka rayu yanda kai ma kana ba da gudunmawa ta wani gun to haka kuma al'umma da yawa suna ba da gudunmawa wajenka wani in ka ce je wani aiki ya dawo don ya rayuwa ba zai iya yi ba yanzu ku ɗau harka ma misali ta nikan inji masarar da kake ci kake loma kake share baki idan aka ce ka je ka nika buɗe wala ba za ka iya yi ba don ba aikinka ba ne amma wanda Allah ya horewa wannan kuma hanyarsa ta hire zauna ya nika sama da buhu goma har ka zo ka raja kai garin nan yayi laushi wallahi to baka san da aka nika shi ba noman kansa baka san da aka noma har ta zama buhun ba kai da yake kana gari ka je kasuwa ka je office ka dawo ka samu kudi a halar ka je halar ka harba musu to kowa ki yasa duk dan adam din da yake kyamar mutane to a rayuwa ma jahili ne bisa rayuwar kanta rayuwar ya jahilce ta ba yanda za a yi ka rayu kai kadai ba zai yi ba mataimakanka a cikin mutane sun fi amfanar da kai akan kanka an fahimci wannan da kyau shi ne kasirun bi akiwanihi kuma kalilun bi nafsi ana fahimta to Allah ta'ala yake cewa ita ƙasa mun hore ta a waccan aya yace famshu fi manakibiha da ya hore mana ƙasa zaka iya fasa hanya za a yi titina dan Kano ya zo Gombe dan Gombe je Yola dan Yola je Maiduguri a je Lagos a je Port Harcourt inda ƙasar a dunkule take kamar dutse ko kamar karfi zai yi wani har ya mutu sai dai mutu a iyayen da aka yi shi kawai ba zai taba zuwa wani garin ba ba zai je kasuwanci ba ba zai je karatu wata jami'ar wata jihar ba ba zai je ba ana fahimta amma domin Allah ya hada rayuwar ta mu hada hancin ta gu daya sai ya hore mana kasar gatana yayi ta saliha liqubulil a'liqubuli a'malina kasar za ta iya karbar aikin mu zamu iya fasa hanya zamu iya gina mu shiga zamu iya gina kaza mu ce nan makaranta ce mu ce nan asibiti ne mu ce nan masallaci ne inda kasar ta zama to kamar dutse ba zai yi ba inda kasar kuma ta zama to kamar tabo ko ina lagwalagwa ba zai ta yi ba to wannan iya cikin ni'imar da Allah ya mana matsayin mu ne yan adam dan mu rayu rayuwar ta mana sauki wal arda madadnaha Allah ya ce ga kasa nan na shimfida muku ita wa alqaina fiha rawasi Allah ya ce na jefa wa ansu duwatsu ciki ay jibalan sawabit wa ansu duwatsu domin su zama to turakuna ga kasa domin an tami da bikun kar ta girgiza da ku sai Allah ya kafe kasar da wasu manya-manyan duwatsu ta kowace sukurwa sai Allah ya halici katon dutse zama to madauri ga kasar kasan wannan ni'imar baka sani ba baka ma kirga ta cikin ni'imar da Allah ya ba inda kasar Allah ya bata ka sai ta dinga rawa da ku ku yi gini ya zube ku yi kaza ya lalace to amma Allah domin ya cika masa ni'imar sa gare ku sai kafe kasar sai daure ta bata motsawa shine wa alqaina fiha rawasi Allah ya ce muka jefa mata duwatsuna athabita duwatsun su zamto sun daure ta ba ta iya girgizawa sai da izinin Allah ana fahimta wa ambatna fiha kuma Allah ya ce muka fitar da kasar daga cikin kasar muka fitar min kulli shay'in mawzuun duk abin da ake gwada ya ce nauyin sa buhu ko kilo kaza ai kasar ce ta fito da shi ai masaran da zaka je auna ma ko gero ko dawa ko shinkafa ko waye a ce 25 kg ko 50 kg ko waye kg ai kasar ce ta bada wani awon ai in ba dan kasar ba kasan nauyin ma ba zai yi ba duk abin da za a gwada shi a sikeli ko a gwada ce na awon buhu ko nauyin buhu to Allah ce kasar ce ta bada shi kasar ce ta baya mun sanya dukkan wani shay'in mawzunun fiha duk wani abu da za a gwada shi a auna shi a fidda kilo kaza ko kwano kaza ko buhu kaza to Allah ce daga kasar ya fita kuma ni'ima ce da Allah ta'ala ya mana Allah mun gode ba na'am وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين Allah ce waje Allah la kun fiha a ƙasar da muke rayuwa sai ya sanya mana ita ya sanya abin da zama za mu rayu a ciki waje Allah la kun fiha na sanya muku a cikin ƙasa ɗin ma'aisha biliya fakat ma'aisha wala yasihu ham'a wala yasihu hamzuha ba za ka ce ma'aisha ba dole sai ma'aisha da ya'un fakat ake karantawa ana fahimta ine ma'aish abin da za ku rayu ai a ma tukatuna bihi irin abin da zai zama abincin ku ci mina samar wal hubub irin ƴaƴan marmari na bishiyoyi da kuma ƙwaya da za a shuka ta zama abinci duk Allah ne ya sanya wannan a ƙasa sai ƙasar ta kumbura sannan amfanin zai fito ai sannan ayi noman sannan ya kai inda zai kai sannan a girbi a share a zo a ci rayuwarku abinda za ku ci ku rayu duk a ƙasa Allah ya yi shi hatta magunguna da ake sha da ƙasa suke fitowa hatta tifar ma da muke sawa a galibiya da auduga ake kuma auduga ma ƙasar ciki ta fito ita ke sama aisha duk abin da za ku rayu to Allah ya sanya da ƙasar yake fitowa ana fahimta sai Allah ya ce wa mallastum lahu biraziqin ku duk abin da kuka mallaka na bayi da dabbobi to ba ku suka azuda su ba arzikin daga Allah ne kai dai wakili ne ko 'ya'yanka ɗari ne to abincinsu daga Allah zuwa gari su kai wakili ne a tsakiya kawai ko yaranka kaza ko bayinka kaza ko dabbobinka kaza to abincinsu dare daga Allah ne ba kai bane kake ba su kai dai wakilinsu ne Allah zai sako ta hannunka ka ba su shine ba ku ne kuke musu arzikin ba in kun ciyar da su ba ku ne kuke ciyar da su ba Allah ne ke ciyar da su ai za ka ga mutum gashi da iyali ƴaƴa goma sha biyar mata uku ƴaƴa ashirin amma an ka ji abin da yake samu sai kai mamaki kuma haka suke rayuwa kuma lafiyarsa kalau wani ma har ya samu ya yi jami'a a cikin yayansa wani ma kuma ya zama wani abu amma in ka ji irin hanyar da yake samun kuɗi a wata wallah sai ka ɗauka shi kaɗai ma ba zai riƙe kansa ba amma kuma ga iyalin suna nan Allah ya riƙe su yasa kar ka ji tsoron iyali da talauci kai dai ka tsara yanda ba za ka zamto matsala ga mutane ba babban abin da musulunci yake kira da mu shine mu kula da tarbiyyar yaran mu ciyarwar agun Allah take naru narzuqukum wa iyyahu mu ne muke ba ku muke ba su inji Allah ba kokarin ku bane kai dai babban aikin da Allah ya dora ma akan yara tarbiyya da ilimin su kawai in kai wannan ka sauke noyin da Allah ya dora ma amma abin da yasa al'umma ake tsoro to an maida abin kamar yahudanci ya shigo ciki da kuma tsorata da aka yi da kuma sakankancewa da aka yi da duniyar amma akwai sahabi ɗaya mai yaya ɗari kuma an ce sama da saba'in sun hada shi ƙorani kuma bai mutu da bashi ba babban aikin da za ka yi ka bewa yayanka tarbiyya kar su zama guba a cikin mutane suna ɗaukar makami suna haurawa gidan mutane wannan ba shi ne ba daidai ba amma duk yayanka ka tarbiyyantar da su kai zama alkhairi ga al'umma ba arzikin da ya fi ɗan adam babu shi duk wani arziki bayan mutum yake bi ana fahimtar wannan to Allah ta'ala yake cewa waja'alna lakum fiya ma'aisha wa man lastum lahu birazqin abinda ƴaƴanku da dabbobinku da bayanku suke ci da sha to ba ku bane kuka an musu arzikin daga Allah ne za mu tsaya ne insha Allah yau sai dai kun ji karatun a hankali dan ƙasa da minti 20 ba ban sara zan yi karatun ba gaskiya ƙasa da minti 20 kafin tahowa ta nan wallahi ban sara zan yi karatun ba domin akwai larura haka ta rashin lafiya take tattare da ni amma cikin hikimar Allah kuma gashi na zo na zauna kuma an yi karatu kuma Allah ta'ala ya kawo sauki insha Allah sai dai a dinga yi mana addu'an Allah ta'ala ya ƙara mana lafiya ya ƙara mana sauki ya ba mu ikon gamawa da wannan rayuwa lafiya amma babu shakka tun daga jiya har yau haka dai nake ji na ba dai kamar yanda ya kamata ba amma kuma cikin kimar Allah insha Allah za a samu nasara sauki insha Allah Allah ta'ala ya mana albarka kafin shugaba ya karanta takarda akwai akwai wannan tambaya ji da na tafi da ita ya ne bude mago a to bismillah ba to shugaba ya bayani game da taimakon marayu da aka faɗa jiya kuma dama sun tsara duk goma wannan goma guda uku da cikin wannan wata ana karɓar taimakon marayu da kuma na haji operation saboda ka masu abin nan a, sai su zagaya su karɓi taimako waje da ciki kuma shi taimakon marayu wai ba iyayen za a iya gama ba ko da kana da yadudduka da atamfofi za ka iya kawo ko da bayan an tashi za a yi amfani da su wajen karɓa da ba waɗannan bayan Allah. Allah ba mu ikon, tawa insha Allah, Allah ba da ikon taimakawa. Akwai ‘yan agaji sun kama na ziyara, Allah ta'ala ya saka mu daga ina ne? Da Gombe Division. Eh, to muna Gombe South ko? Da Gombe ta kudu, shugabannin su ne na local government kenan. Muna musu adon Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya ba da ladan ziyara. Mai tambaya na cewa me hukunci mai azumin da yana azumi kuma yana shan ango. to da ranar kenan kudin wai iya azumi kuma iya shan angur to idan ko ba azumi ma angur ai ba ba kayan mutane kirki ba ce gaskiya al'adar mu ta nuna cewa wannan ba ɗabi'un mutane masu daraja ba ne ko da baka ce da akwai nassin haramcinta ba a al'adar mu dai ba za a ga mutum mai kima da daraja iya wani abu so da ko da ba nassi to al'ada ta kore ta gaskiya ba na zama kuma da ramadan saboda ka da Allah ya haƙuri ya daina an gane ko ya yi haƙuri ya daina da Allah abu ne ba mai kyau ba a wannan kuma yake cewa a mai hukuncin mutanen da suke yin sallah suke yin sallah jana'iza ba tare da alwala ba ba tare da sun yi alwala ba wai su cewa ai ba sallah ba ce wai addu'a ce ake wa mace to wannan wani kiyasi ne baɗi ne wannan sallar janaza sallah ce haka manzon Allah ya ambace salatul janais shi ya sanya mu da suna sallah ce ba kai zaka bata sunan addu'a shari'a ta ce mata sallah kuma duka a da alwala ake din daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yazo da addini yazo din da zai sallar janaizar to da alwala ake ba ta usma samu ruwaya ko mun raunin ta ba a ce wai za a yi sallar janaiza ba alwala ba zai ba zai yi ba wannan wani abu ne na shedanci da kuma an suka yi wata za su karita nasi ko mutum ya kafirta saboda ka kiyaye ganganta sallan jana'iza ba alwala iya sa mutum ya zama kafiri domin kamar yayi inkari ya karita abin da manzon Allah ya zo da shi menene farallolin farillai sunna mustahabbiyin sallar jana'iza to ita sallar jana'iza a takaici yanda ake yin ta shine bayan kai alwala an zo an ajiye mamacin ko mamaciyar za a yi kabarbari guda hudu ne abinda ya fi tabbata a yi fi yawa domin ana yin fiye da hudun ma ana ganewa kabbaran farko karatun fatiha cikinta kabbara na biyu salatul ibrahimiyya kabbara na uku addu'a ga mamacin kabbara na hudu kuma addu'a gare ka ga mahaifanka da sauran al'ummar musulmi wannan shine abin da ake yi kuma babban ma abin da yake zama kuskure a gun da yawa daga cikin masallar jana'iza shine idan mutum ya je samu an yi kabbara ɗaya ko biyu ya riski liman ya fara ya ji to inda ya datsa ɗin nan ya samu ana gama ya yi sallama shi ba to wannan sallaba ta cika ba da yawa haka ake wannan kuma kuskure ne idan ka samu liman ya yi kabbara ɗaya ko biyu to kai in ka je kabbara ka ta farko fatiha za ka karanta idan liman ya kabbara ta uku kai za ka yi ta biyu to salatar ibrahim ya za ka karanta idan ya sallame kai ka yi kabbara biyu ya sallame to ko da an ɗauki gawar za ka tsaya ka cika wannan abu ka yi addu'a wa mamacin kuma ka yi addu'a ga sauran al'ummar musulmi da mahaifin haka aiki amma da yawa ka samu wani mazar kabbara ɗaya zai samu da liman ya ce assalamu alaikum sai mace assalamu alaikum kaga an yi ba a yi ba kenan wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye ana ganewa mutum zai iya sallar jana'iza da taimama eh in ta kama in larura rashin ruwa kamar masu fiqh sun ce amma sai jana'izar ta ayyana a gare ka illa idza ta'ayyanat alai kamar ɗanka mahaifinka surukinka wani abokinka to za ka iya taimaka ka je ka yi mai sallar jana'iza domin kar a kana na lafiya kuma kai sallar ba sai ya haifar da shubha akan wasu amma malaman fiqh sun ce in dai bata ayyana a gare ka ba to duk inda ake nemo ruwa ka je ka nemo kai sallar jana'iza da kai alwala da shaka suka ci wallahu ta'ala ala wannan sune tambayoyin da suka zo hannun mu insha Allah Allah ta'ala ya mana albarka ba mu sani ba yan agaji ko ka zo da wani sako to yan agaji sun zo gaishe mu shugaba ga yan agaji sun zo al'ummar annabi ga yan agaji sun kama na ziyara wanda bayan aikinsu ma har aikin wa'an suke su yi tsaron kayan al'umma da dukiyarsu da da da da da da takalmansu da mashinansu da motocinsu amma duda kuma ga sunan suna zagayawa suna ganin abin da suke faruwa a guraben tafsiri kuma in an zo tahajjudi ma su ne tafsirin mata na safa su ne tafsirin yamma su ne haji operation su ne amma ba kwa ba su albashi kuma manzan Allah ce man sana fi kuma ma'arufa fa kafi duk wanda ya aikata muku wani ban alkhairi cikin ku to kuma su sakayya in ba ku da abin da za ku saka masa kuma yi addu'a fale da ulahu bil khair to yan agaji muna muku addu'an alkhairi domin aikin da kuke gaskiya ba kowa bane zai yi sa muna muku addu'an Allah ya saka muku da alkhairi kuma zan ƙara ƙarfafa muku gwiwa da wani hadisin manzon Allah guda ɗaya manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam a dukkan wata idaniya ba ta taharisu fi sabilillah ido ya tsaya ya yi gadin wani abu don Allah kamar muna karatun nan kuna gadin abubuwan hawanmu da takalmanmu ana sallah kuna gadin kaza to wannan idaniyar inda wannan aikin take yi inji manzan Allah ta wuta ba za ta kula ta ba Allah ya haramta mata wuta a gobe alkiyama da kuma idan da ya kuka don Allah shi kadai a ɗakinka a gefe kai kadai sai Allah ka zubda hawaye don tuna girman Allah to shi ma wannan idon Allah ya alƙawarin ba zai kona shi so da kuna cikin aiki mai lada kuna cikin aiki mai daraja ku rike aikin ku rike ku haƙura da cece ku can al'umma a kanku duk abin da za ku jan faɗa muku yi haƙuri ko aikin Allah kuke kar ku damu da maganganun mutane kar su ɓata muku rai ku daina an fahimta ku jajirce wa abu rabbaka ta yi ta kalaki a dinga har zuwa ƙarshen rayuwa wannan shine aikin alkhairi Allah ya muku albarka Allah ya ga cikin al'amarinku Allah ya biya muku bukatunku na alkhairi hanyoyin samun ku Allah ya sa musu albarka Allah ya sa ku karfin bukatunku da mu gaba daya Allah ta'ala ya sa a wanye lafiya aikin da ake kuma Allah ya karbe shi dukkan mu muna yi wa junan mu addu'a Allah ya taimake mu Allah ya jika mu ya jika mahaifan mu Allah ya kara mana lafiya Allah ta'ala muna roƙonka ka samu lafiya mu yi lafiya mahaifan mu Allah ya gafarta musu ya'yan mu Allah ya shirye da mu hanya madaidaiciya da mu da su gaba daya masu taimaka wannan da'awa da wannan tafsiri Allah ya saka kowa da alkhairi yan media da suke fama ba dare ba rana su ma muna musu don Allah ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala yayi wa kowa albarka mai da kowa gidansa lafiya na'am tambaya ce a to sai dai gobe kenan insha Allah Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin